إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi na tafsiri na alkur'ani mai girma wanda yau muna goma sha uku ta wata na ramadan shekara ta 1447 wanda wannan darasi namu zama ne na goma sha biyu yau a cikin wannan sura suratul mudaththir wanda karatu ne ina ji na uku za mu mata ko insha Allah Allah taimaka Allah sai alkhairi a wannan zama namu bi iznillah tabaraka wa ta'ala a karatukan guda biyu da suka gabata mun da ga ayoyin da aka fara wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wahayi da kuma bayani da aka yi akan busar kaho da tashin alkiyama sannan kuma lura maka ga ayoyin da Allah maɗauki sarki ya sauko akan Walid bin Mughira wanda ya haɗi magana mummuna ga Alƙur'ani da manzon Allah sa sama sannan kuma hallo muna cikin wannan ayoyin da kuma aka yi bayani akan sifa ta wutar jahannama wanda Allah maɗauki sarki ya sanya mata suna saƙar ya yi tambaya ce ka san mecece wannan saƙar sai Allah maɗauki sarki ya bayyana cewa la ta buki wa la ta zarbatta barin duk wani abin da aka sa cikinta ya ta kona shi kafirai wanda aka sa su cikin wuta za ta kona su da jinin da tsokar da ƙashushuwan gabaki ɗaya kawai da malamai suka bayyana haka kuma hallo tana kona fata sannan kuma hallo tana bayyana ga mutane hema Allah maɗauki sarki ce alaiha 19 masu gadin wutar jahannama mala'iku ne guda goma sha tara alaiha a kan wutar jahannama masu gadinta tisa'ata ashara manikai da akwai mala'iku guda goma sha tara ara makina sai a fara karatu mata daga wannan ayar insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر شكرا جزاكم الله خيرا Allah maɗaukin sarki na bayani akan yanayin wutar jahannama Allah maɗaukin sarki ce alaiha tis'ata ashar masu gajinta su ne mala'iku guda goma sha tara alaiha tis'ata ashar masu gadanta mala'iku guda goma sha tara wannan mala'ikun ana ce musu azzabaniya sanadu azzabaniya سندع الزبانية to wannan su ne masu gadin wutar jahannama ana ce da su azzabaniya wannan lafazin in ana an ciro shi ne daga azzabin shine in suka fankaɗi kafiri sai komai nashi ya ragargashi zai hada wutar jahannama to ƙarihi gare su kamar yadda Allah maɗaukin sarki jiya mun ga ayar ya bayyana cewa eh, ya ayyuhal ladzina amanu ko an يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah maɗauki sarki ya ce ya ku mutane ku tsamar da kawunanku da iyalanku daga shiga wuta ita wannan wutar wa kudu hannasu wani hijara mutane da duwar watsu su ne makamashinta subhanallah Allah kiyaye hai Allah ya ce alaiha mala'ikatun ghilazun masu gadinta mala'iku ne masu kakkausar tabi'a wanda ba su san tausayi ba ba su san rahama ba saboda haka Allah ya umarce su su azabtar da kafiri wanda ya saba ma Allah ghilazun shidadun masu tsanani ne masu ƙarfi kuma la ya suna Allah ma amuna bi fa'alu da mayu na ba su taɓa wa Allah shi yasa ba su tausayin kafiri ba su tausayin ɗan wuta za su azabtar da shi a kaiwa makura Allah ke shi ne Allah maɗauke sarki ana yi wa adadinsu su guda goma sha tara ne shugabansu kuma shi ne malik wanda bayani shi ma ya gabata a jiya wa na dau ya maliku ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك wanda ‘yan wuta su dinga cewa ya maliku ka ce ubangijin ka ya kashe mu mahallin shaji shi ne sunan shi malik shi ne shugabansu allah taimaka su ma wa'innan mala'ikun guda goma sha tara malamai suka ce su ne manya ba abin mamaki ba ne ba ƙarfin su da a samu wasu amma wannan su ne manya shi ne kiran alaiya haci sa ta ashar to lokacin da aka sabko da wannan ayar alaiha tis'ata ashar masu gadan wutar jahannama mala'iku ne guda goma sha tara abu jahal sai ya zo ya samu mutanen shi yake cewa to wai kun ji muhammadu izgilin da yake wai masu gadin wutar jahannama mutum goma sha tara ne ya ce a cikinku yanzu duk ƙarfinku duk yawanku mutum goma ya kama mutum ɗaya duk mutum goma su kama mutum ɗaya su kashe shi a mala'iku duk mutum goma mala'ika ɗaya duk mutum goma mala'ika ɗaya mun ishe su kai ya ce ma a ce ma mutum goma ba sa iya duk mutum ɗari su riƙe mala'ika ɗaya muna iya gaba da mala'iku suke izgiye suke cewa wai ubangijinka bayyada waɗanda za su kama mashi nan guda tara sai allah ya faɗi ayara ta baya raddi akan abin da suke faɗi to a cikin mutanen da abu jihar yake gaya wannan magana aka samu wani wawa wanda ya yi abu jihar ɗin wauta ana ce mishi eh, mai yake suna ana ce mishi abul asad aljamhi abul ashad afwan aljamhi abul ko kuma ana ce mishi abul ashaddain ko abul ashad ko abul ashaddain aljamhi Eh, shi- ya sananne ne a gurinsa ƙarhi gare su ta dauki ne ya ce ni kaɗai zan kama muku guda goma sha bakwai ku guda biyu kaɗai nake jiran ku rike mu don ka san kafiri in hum illa kal an'am Allah kiyaye dabbobi ne hankalin dabbobi gare su kafiri Allah kiyaye to shine sai Allah madaukin sarki ya hudin raddi a kansu wannan kenan ɗaya ne daga cikin eh, sababin sabkar ayoyin wannan sannan kuma Allah ya zo eh, a hadisin da Imam Tirmidhi hadisin da imamu turmizi ya rawaito wasu yahudawa suka tambayi ɗaya daga cikin sahabban manzalar sama shin annabinku ya san adadin mala'ikun da suke gadin wutar jahannama sai ya ce ban sani ba sai na ji na tambaye shi suka zo har aka zo aka tambayi manzalar manzalar sama kai tsaye ya ba su labari su goma sha tara ne suka ce lalle haka ya zo a littafanmu a taura wanda suka riga suka gabata to kaga wannan ɗaya ne daga cikin shi ma sababi na da yake da suna saukar wannan ayar kuma dama haka ne ayoyin alkur'ani za su iya saukowa da sababi biyu ko kuma za ta iya saukowa da sababi ɗaya a kan sababi ɗaya kuma in an ƙara yin tambaya kuma sai a ƙara faɗin ayar wanda ba saukowa ba ce ba amma dai ƙara haɗa ta ne haka idan ta fassara abin da yake gudana to shi bayan wannan ayar sai Allah maɗauki sarki sabko da aya yana raddi ga kafiran da kuma bayani akan cewa mummune daga cikin ahalin kitabu za su gaskata saboda sun riga sun gani a littafansu Allah maɗauki sarki ya ce ya sabko da wanda yake cewa wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika to su mahaukata ba mutane bane ba mutun sha tarawa to ku mushrikai mahaukata mutun sha masu gadin wuta jahannama sha tara da aka hudu ba mutane bane ba wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika ba mu sanya ba masu gadi khazanati jahannama masu gadin wuta jahannama ba mu sanya ba sai malaikuwa ba wa mutum bane ba da kuka ce har za ku iya wa ku goma mana malaika daya malaiku ne ko kuma ku ɗari malaika daya malaiku ne ko shi wancan wawan da ya ce shi kaɗai mutum mala'ika sha bakwai ya ishe musu kawai biyu za su rage to mala'iku ne wanda abdullahi bin abbas ke cewa mala'ika ɗaya waɗin mai yake sun haka haɗa shi daga kawo haɗa zuwa kawo haɗa ka iya tahiya ta shekara ɗaya a kawo daidai gurgudan tahiya ta shekara ɗaya a kawo waɗin a asalin halittar mala'ika waɗin mai yake suna bakin wannan manki shi kuma in ya bugi mutum daya bugun mutum daya yana kaiwa zuwa ga mutum dubu saba'in na kan mamanci bayanin da muka riga muka bada mala'ikun da allah ma'auki sarki yau kara su akan azabtar da wasu al'ummu allah kira kira kaga wannan kadai ya isa su shiga taitayensu wannan kadai ya isa musa radiyo ba mutane ba ne ba mala'iku ne kuma yi do hankalinku shi ne Allah mafi sarki ce wa ma ja'alna ashaban nari ma'abuta wuta masu gajinta mala'iku ne aka sanya don su gane ta basu da tausayi amma umarce su da su isar da umarnin Allah na azabtar da kafirwa basu da tausasawa kuma ƙarhi gare su wanda ya wuce iyaka kawai da bayani ya riga ya gabata ya Allah mafi sarki ce wa ma ja'alna iddatahum to game da adadin da kuka ji mun ce 19 kuke izgili da shi game da adadin Allah maɗauki suke cewa ma ja'anna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru adadin nan guda 19 da muka hudi ba dan komai bai sa muka hude shi ko muka sanya su su 19 illa fitnatan sai dan a jarabi kafirai su ƙara ƙaryatawa dan su ƙara ƙara musu azaba a ce wa'annan mala'ikun ne wanda kuke ƙaryatawa kuke cewa ba su isa musu muku komai ga sunan to suna azabtar da ku in kun isa ku yi wani abu wa ma ja'alna iddatahum ba mu sanya adadinsu ba su sha tara wannan mala'iku masu gadon wutar jahannama illa fitnatan sai jarabawa na kafirai don su ƙara ƙaryatawa a ƙara musu azaba illa fitnatan ne zai kafaru wasu malamai suka ce wa ma ja'anna iddatahum illa fitnatan ba mu sanya adadin wannan mala'ikun ba illa fitnatan ne zai kafaru illa azaban sai don mu azabtar da kafirai Allah yana da masaniya cewa lalle in aka wada aka yi sun karyata sun yi izgili kuma lalle azaba sai ta tabbata a kansu illa fitnatan illa azaba suka ce ga shahid insha a suratul zariyat Allah ma'auki sarki yake cewa yawmahum 'ala an-nari yuftanun yawmahum 'ala an-nari yuftanun
ذوقوا فتنتكم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون aga anan gurin Allah madaukin sarki ya sanya ma azaba fitina yace ranar da kafirai alan nar yuftanun za a fitintine su da azaba a ranar tashan kiyama ya dinga ce musu zuqu fitnatakum ku dandane fitinar ku ta azaba kenan hada da zikun tubi ta stajiru wannan shine wanda kuke cewa a yi shi muku da gaugawa to gashi nan yazo mahallin shahid kenan kaga fitina ana idlakin ta akan azaba shine wasu malamai suka ce wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan ba mu sanya adadin wannan mala'ikun ba su sha tara masu gadin wutar jahannama illa fitnatan he dai azaba lil ladina kafaru wanda suke kafirai za su karyata kuma za su yi izgiri kuma azaba za ta tabbata a gare su واضح wannan shine kidan malamai suka bayyana wasu malamai suka ce la ba mu sanya ba adadin wannan kafiran illa sababan lil fitna wa dalalil mushriki ba mu sanya adadin wannan kafiran ba adadin wannan masu gadin wutar jahannaba su 19 sai dan ya zamto sababi na fitinar da jarabawar mushrikai da kuma batansu za a jaraba su kuma zo sai su bata su ƙi cin jaraba wadda ke shi ne almihim da duka wannan bayanin duka ne wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina allazina utul kitaba sabadda wa'inda aka ba su aka ba su littafi kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune ahlul kitab yahudawa da nasarawa mutane na kwarai daga cikinsu don su samu yaƙini da ya staikina lalzina don su samu yaƙini utul kitabu inda aka ba su littafi na kafin annabi muhammad sawa sama yahuda da nasarawa mutanen kwarai daga cikinsu ba mutanen banza ba wa'inda suke son gaskiya daga cikinsu ba wa'inda suke son bata ba don su samu yaƙini abin da ya zo a littafinsu a taura game da yahudawa a injila game da nasarawa gashi nan ya zo a cikin alkur'ani don samu yaƙini su samu ƙarfin gwiwa wajen shigowa musulunci wajen imani da manzaga sun sama mai ya riga ya gabata zuwa da suka suka tambaye manzaga sun sama ta hanyar wani sahabi suka fara tambaye sahabin sahabin ya ce bai sani ba an ji an tambaye annabi aka tambaye manzaga sun sama manzaga sun sama ya ba su amsa su sha tara suka ce gaskiya ne ka kai gaskiya haka yake a littafin to kaga sun samu yaƙini idan liyastaqina allazina sabadda wa'inda aka ba su littafi ne sai kina da biyan uti kitaba saboda wa'inda aka ba su littafi kafin zo maza sama don su samu yaqini yastayqina alladhina don su samu yaqini wa'inda aka ba su littafi kenan ahli kitab sai samu yaqini wajen gaskiya alqur'ani da gaskiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma mu'minai musulmai wa wa yazdada alladhina amanu imana su kuma mu'minai dan su ƙara imani akan imanin da suke da don su ƙara imani akan imani da suke da daman mummune ne ko to an sabko da wannan aya daman aya alkur'ani tana ƙara mummune imani sannan kuma hallo da ahlul kitabi suka tambaya aka gaya musu suka gashi alkur'ani ya zo abin da yake cikin littafansu suka gaskata kenan kaga sun ƙara imani akan imani yaƙinin nan da aka samu za su ƙara samun imani da gaskatawa su dama mummune bin ruwan shi da ya ce ta yaya haka zai kasance a gaskata yake kai tsaye shi ne allama auke sarki ce wa ya zada da lazina amanu imana wa'inda suke da imani don su ƙara imani a kan imaninsu wanda sananne ne imani a aƙida ta ahlus suna wa jama'a yana ƙaruwa yana raguwa duk lokacin da ka yi aiki nagari na ƙwarai yana ƙaruwa ka yi ƙudiri kyakkyawa yana ƙaruwa ka yi ibada ta magana ko ta aikatawa yana karuwa lokacin da ka saba wa Allah yana raguwa wanda ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa yayin sabanin sauran firaq khawarij da mu'tazila da sauransu Allah kiyaye daga cikin dalilan da suke nuna haka a da akwai ayat da take zahira ce kiri da muzo a cikin suratul anfal wanda Allah mai sarki ke ta innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah innamal mu'minuna الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كاغا وإذا تليت عليهم آياته مؤمني إذا آكرن تامسو ayoyin Allah maɗauki sarki ayoyin alkur'ani zadatuhum imanin wannan ayoyin za su ƙara musu imani wa ala rabbi matawakkalin suna dogara ga Allah mahalli shahid zadatuhum imanin ayoyin alkur'ani suna ƙara mutum imani saboda in ka ji aya alkur'ani kana ƙara samun lada in ka ji aya alkur'ani kana ƙara kaskatawa kana ƙara imani kaga imani na ƙaruwa kuma ya tabbata yana raguwa da mummunan aiki la ya sirku sariku hina ya sirku wa huwa mu'min malamai sun fasara cewa imanin shi raguwa yake ko kuma bai da cikakken imani da sauran hadisai da dama da suka zo wa idza unzila suratun nazara ba'dhum ila ba'd wa idza wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd hal هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء ina ji ka tsallake wa ayyukum zadatuhum hadhihi imana آه، و- وإذا أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادتهم هذه إيمانا وإذا ما أنزل سورة من- وإذا ما أنزلت سورة وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا نعم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ga munafikai in aka sabko da wata aya ko wata sura sai su dinga yin izgile suna kallon juna sai juna sun ga cewa wai a cikin ku wane ne wannan sura ko wannan aya ta kara mishi imani suna izgile ya Allah ya ba su ya maida musu radi ya ce mummunai na gari na kwarai tana kara musu imani ko kuma da ke ku kafirai ne tana kara muku kafirci kan kafirci ku Allah ke yi kenan wannan yake nuna cewa lalle wannan waƙi'an na bayanin adadin uh, masu gadin wutar jahannama zai ƙara wa ahlul kitabi ya tsini da kuma ƙarshen gwiwa a kansa shigo musulunci saboda yadda ake cikin littafinsa haka ya zuwa da kamar yadda kisa ya gabata sannan kuma mummune kuma zai ƙara musu imani da sabat da tabbatuwa wada saboda sun riga sun ƙara samun wani ci gaba a ilimi na addinin musulunci Allah taimaka haka kuma hallo bayan an haɗu haka kaga ahlul kitab za su samu yaqini mu'mini za su ƙara imani ko to sai aka ƙara ta'kidi dai da ƙara ƙarfafawa dan an wannan magana tana da muhimmanci Allah ya ce wala yartabal ladina utul kitaba wal mu'minun wa'inda aka ba su littafi ba za su yi ba shakka kamar yadda ku mushrikai kuka yi shakka kuma waɗanda aka ba su littahi suna da ilimi ba jahilai bane ba irin hukumu shirka wal mu'minuna da kuma mumunai wanda suka yi imani da manzo Allah su ma masu ilimi ne ba za su yi ba shakka ku kuma da yasa kuke yin shakka jahilai ne marasa ilimi kenan wannan a ƙarƙashin wannan gurin eh, al'allama ibn kasir rahmatullahi alaihi yayi wata magana mai kyau yace ɗan falsafa na yunan da sauran falasifa arnawa da suka ɗauki wannan ayahai suka ce suka ɗora su akan wasu ƙa'idodinsu al'ukulul ashara hankula guda goma wal'ukulul tis'a da hankula guda tara suka yi ta maganganu akan cewa ta yaya za a ce masu gari wutar jihana masu sha tara ne waye waye waye maganganu dai da yawa me yasa su wanda ya yi falsafa bai yi ba karatun addinin musulunci yana tunanin yana da ilimi yana tunanin ya san wani abu alhali shi kuma jahili ne sai yasa yake shakka kenan ɗaya yake da mushrikai a wannan gurin ɗaya yake da mushrikai a wannan gurin inda ya yi ilimi na addinin musulunci kuma ya- yana da san gaskiya to zai gane cewa lalle wannan magana haka take kuma gaskiya ce zai fahimce ta shi yasa ibnu kasir a nan gurin ya kawo dalilai ya yi musu raddi akan haka Allah ya taimaka kinan nan kaga wani yake zo cewa ma'abuta ilimi ma'abuta littafi ahli kitabi wanda suke san gaskiya kaga suna da ilimi ba su shakka ha kuma hallo mumunai suna da ilimi ba su shakka ba su kara musu imani ne idan kaga ta'kidi ne a tsara walayar ta ba duk da a can an riga an nuna cewa ahlul kitab za su samu yaqini shi kuma yaqini kishe mai shakka yaqini kishe shakka al yaqin shine al jazm fi husul shay kai jazm kai ka yanke cewa kaza ko yawa wadah shi kuma shakka at taraddud baina shay'ain ka samu taraddudi kaza ya faru ko bai faru ba ka kasa bambancewa tsakaninsu wadah in ka bambance tsakanin suka ce kaza ya faru amma ina kyauta da tan haka kaza ya faru ko bai faru ba amma ina kyauta da kaza shine ya faru to wannan wanda ka rajjaha sunan shi azzannur rajah sunan shi azzan azzannur rajah wanda kuma ka kirajjahawa ka ki bashi kar- kar- karhin dalili to shi kuma sunan shi alwahmu sunan shi azzannul marjuh wannan mustalahat ne dai wanda malaman mantik suka waɗe shi kuma ana kawo shi a cikin usul usul da fiqh da sauran ilimin muka yani dan munasabar dai musan menene ake nufi da shi wadah kenan wala yartaba alladhina al-irtiyab shine ash-shak al-irtiyab irtaba yartaba al-irtiyab shine ashak shakka kenan wa'inda aka ba su littafi saboda suna da ilimi ga san gaskiya ba za su yi ba shakka wadah wal mu'minuna da mu'minai saboda zai kara musu imani kuma ga ilimi ga san gaskiya ba su yi shakka amma mushrikai duka wannan sifofin ba su da babu ilimi subhanallah duhu na hari sannan kuma hallo ba san gaskiya ga duhu na biyu sannan kuma hallo da yake suna babu ilimi ba san gaskiya kuma hallo babu imani duhu kan duhu kaga Allah ke wala yartaba allazina utul kitaba wal mu'minuna kuma Allah maɗaukin sarki ya yi haka kuma ga wani dalili da ya sa Allah maɗaukin sarki waɗi ya sanya adadin masu gadin wutar jahannama su sha tara ne na mala'iku shi da Allah maɗaukin sarki wani ya kula ya ce wani ya kula da zai fi kulubihim maradun saboda waɗanda a zuciyarsu da akwai rashin lahiya ta munafurci wal kafiruna da kuma kafirai su ce ma za a rada Allah bi haza masala shin me yasa Allah ya yi wannan misali me yasa ya ce adadi sha tara sha tara kaɗai me yasa aka cewa dubun dubun ne kaga a wani lokacin da aka sauko da wannan ayat babu munafikai babu munafikai munafikai za a yi su ne a ahad na madina ita kuma wannan sura ta sauka ne a ahad na makka wannan ishara ce akan cewa za a samu munafikai wanda za su bayyana musulunci a bayyane a zahirance amma a zuciyarsu da kafirci to ya ishara ce akan haka sannan kuma kafirai ga sunan da ya mawujudu a lokacin mushrikai واضح شنا لما كسر كتي وليقول الذين في قلوبهم مرض سبد وإندا كي دكوي رش اللافية أزوت يسو نمنافرتي والكافرون دكما كافري كجسنا تيوى ماذا أراد الله بهذا مثلا شمونا مثالا da adadin da aka waɗi me Allah yake nufi da haka su yi ta sa shakka wannan zai ino ta wannan wal yaqulu allazina fi qulubihim maradun wa inda ke da koyi rishin lahiya a zuciyarsu munafukai sun shiga ko haka ɗan falsafa wanda suke hoto na hoto da wahayin Allah sun shiga saboda da akwai rishin lahiya a zuciyarsu shine kin gaskiya da san su ga sun huyi hoto na hoto da gaskiya Allah ke shine a kashin haka ibn kasir ya ce daga cikin wayanda ke da kwai mara da a zuciyarsu su ne falasifa wanda suke hoto na hoto suke karyata wannan adadin da aka bayyana na'am wal yaqulu allazina fi qulubihim maradun saboda waɗanda ke da kwai rishin lahiya ta munawurci a zuciyarsu kaji suna cewa da su da wal kafiru da kafirai ma da arada Allah mai Allah yake nufi bi hada masala da wannan adadin da ya hudi me yasa ya hudi wannan adadin me yasa ya hudi wannan misali yace su 19 ne kaji suna hudin haka suna hudin haka ne ba dan komai ba dan inkari da sa shakka da ƙaryatawa kazalika ya Allah madaukakin sarki yace yanda kaga wannan mashirikan suka ɓace suka ƙaryata ko haka kuma waɗanda ke da kwai rishin lahi a zuciya suka ƙaryata ka zalika yi zillu Allah mai yasha haka Allah yake ɓatar da wanda ya ga dama wa ya hadi mai yasha yake shirya da wanda ya ga dama shi yasa duk abin da za ka yi nemi Allah ya shirya da ka Allah maɗaukakin sarki yana ɓatar da wanda ya ga dama kuma yana shirya da wanda ya ga dama kenan duk wannan wa'azin da ake duk wannan fadakarwar da ake duk ilimin da ake badawa to wallahi Allah ya ga damar batar da mutum ya bace in Allah ya ga damar shiryar da kai kuma ya kashi ba abun mamaki bane baka ga mutum yayi nisa a ilimi ya kai nisa makura a ilimi amma ya zamto batacce ya zamto wawa kaga dan tsubbu wawa ba kawai yana damfara shi daga mutum furofesor ne a bangaren likitanci a bangaren tono ma'adanai na arziki kaga ya kai makura na ilimi a bangaren ekonomi amma wani ba kauye dan daji ya zo na yaudara shi na amshe mishi kudi da sunan tsubbo ko da sunan zai mishi roƙon Allah ba abin mamaki ba ne wallahi ga ilimin ga duniya an santa yadda za a haɗa kuɗi amma kuma wani ba kawai ɗan dagaji ya zo subhanallah in ka bincika shi wannan malamin tsibirin sunan shi ma mai iya rubuta ba subhanallah amma ka ga yawo ta mishi da kawalwa saboda ya riga ya zamto ba kawai Allah kiya ya riga ya zamto yawo fitar da kanshi kenan kazalika haka Allah maɗauki sarki yudillu man yasha wa yake batar da wanda ya ga dama wa ya hadi mai sha kuma yake shirye da wanda ya ga dama shi yasa mumuni lokacin da kake karanta suratul fatiha ka dinga karanta ta da wannan ma'anar Allah madaukakin sarki shi yake shiryawa a cikin suratul fatiha duk lokacin da zaka yi sallah kana roƙon Allah ya shiryar da kai tafarki da mutanen ƙwarai aran mafaddal اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين bawa a duk sallar da zai a kowace raka'a zai karanta wannan sura ya karanta wannan aya ya dinga cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da ni tafarki nagari na kwarai tafarki wanda yake miƙaƙƙe wani tafarki ne siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai musu ni'ima so ne manzanni da annabawa da siddiƙai da shahidai أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا to kaga tafarkin wa'inda kake neman Allah maɗauki sarki ya shirye ka ya shirye da kai akan su tafarkin annabawa da kuma shuhada da siddiqin da nagartattun bayi tafarkin su kake so Allah ya shirye ka so dan haka in kana sallah kada ka tunga karanta Fatiha ka tana wani guri kai kuma uh, zuciyarka tana wani guri kai kuma bakinka ne kada yake karanta ka dinga hararo wannan kuma ka dinga yin addu'a Allah ya shirye da kai kina kaga nan kadalika yanda kaga Allah ya batar da mushrikan wannan da kuma wanda ke da koi rishin lahiya a zuciyarsu na munafurci ha yudillu man yasha haka Allah wa yake sarki yake yake batar da wanda ya ga dama wa ya hadi man yasha kuma yake shirin da wanda ya ga dama kuma wannan hikima ce da adalci in ya zamto manuwarka bata in ya zamto mummunan manuwa gare ka Allah ya tura ka amma in ya zamto kyakkyawan manuwa gare ka Allah maɗaukin sarki ya tura ka ɓangaren shirya wallazi na hata da wuza da hamu hudan wa'inda suka shiryu Allah zai ƙara masu shirya ha a kan shiryarsu haga wannan kenan wallazi ya jahadu fi na lana hadiyar na hum subula wanda ya kokari ya gwada san alkhairi ya gwada san bauta Allah Allah sai ya ƙara shiryar da shi ya tabbatar da shi ga ayoyi aru aru kenan dan kan mutum ya ce to tunda Allah in ya ga dama ya shiryar da wanda yake so shi kenan a'a yanzu ba na yi ba kawai bayan ta roƙon Allah Allah ya shirya da ni ka je ka yi ta ɓaran ɓaran maka a'a Allah ya baka zaɓi ya ce ka nemi hanyar imani in ka shiga Allah ya shirya da kai ina sa tura ka kaga mun riga mun ga Allah ya shirya da mutum hanyoyi guda biyu hanya ta ɓata ga ta nan ya bayyana maka kana shiga Allah zai zai ida tura ka tunda ka zaɓi ta ta shirya ga tana an bayyana kana shiga Allah zai ƙara tura ka ka tabbata shirya kenan kaga babu magana mutum ya zo ya ce mun yi ittikali shi yasa wani ya zo ya samu Ali ibn Abi Talib zai ta yaki yake cewa wai wannan yakin da zaka yi shin al'amari ne wanda Allah madaukakin sarki ya kadarta dole he kai shine aqida ta jabariyya kin shine mutane basu da ra'ayi aqida ta jabariyya ɗaya daga cikin firaq dalal basu da ra'ayi kawai komai Allah yake sa su ha wannan gida ce mummuna to he tambaye shaka ya ce he ce shin kana nihin kadarin lazim hatman ya ce in ba an haka ne kwa wannan akidar da ka ɗauka kenan babu amfanin lada da ukuba da zai in har mutum kawai in an riga an Allah ya riga hatta mu duk abin da zai ya riga ya sanya mishi babu wannan Allah ya baka zaɓi to wannan zaɓin da ka yi shi ne Allah zai yi da sa shi ya sa babu wanda aike shi zai sa shi aljanna sai tare da rahama Allah haka mazana sa mai bayyana kina kaga babu magana mutum ya zai ce bari mu dogara da kaddara Allah ke shi ne Allah mai sarki sai zai musu raddi akan mushrikai da suke cewa to duka ma mala'ikun su sha tara ne da suke isgilin nan duka su sha tara ne ma aikin banza kaza kaza maganganun da suke to raddi yanzu zai zo akan su wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar ubangiji ka ta mala'iku sai shi kadai adadin mala'iku ba wanda ya san su ba wanda ya san adadin su sai Allah shi kadai ya yin firadi ista'sara bi ilmi babu wanda ya san adadin rindinar da Allah maɗauki sarki ya tanada ta mala'iku yawansu illa huwa shi kaɗai me yasa ba a ce ba wa ma ya alamu adadin mala'ika illa hu ba a ce babu wanda ya san adadin mala'iku ya shi kaɗai ya Allah ya sanya musu suna junud saboda a ƙara tsorata su ha mala'iku rindina ce sama da rindina da kuke tunani wa ma ya alamu junud da baka illa hu hadisi ya zo wanda yake zauce da lallai mala'iku suna da adadin da ba wanda ya san adadinsu hadisi a cikin hadisi na isra wanda hadisi ne wanda yake mutafakon alaihi ne manzala sama yake cewa a sama ta bakwai a sama ta bakwai da akwai wani gida da bait da ake ce mashi baitul ma'amur wannan baitul ma'amur malamai suke cewa gida daki ne wanda Allah madaukakin sarki ya tanadar za a dinga bautar Allah a cikin shi daidai setin kaba yake mala'ikun da suke shiga cikin manzara sama ya ce fa'iza huwa ya dukuluhu fi kulli yawmin saba'una alfa malikan la ya na ilaihi akira ma'are mala'iku dubu saba'in suke shiga cikin wannan gidan kowane wuni kuma kowane wuni wasu mala'iku ne daban suke zama duk kullum mala'iku dubu saba'in in mala'iku dubu saba'in suka shiga ba sa kara shiga sai wasu daban za su shiga to in mamaki a kwana goma dubu saba'in saba'in sau goma nawa za ka samu a wata daya a shekara nawa za ka samu a shekara ɗari a shekara dubu to kaga wannan ka iya isa yi nuna ma ma'anar wa ma ya alamu juno da rabbika illahu babu wanda ya san adadi na rundunar da Allah maɗauki sarki ya tara da mala'iku sai shi kaɗai Allah taimaka wa ma hiya illa zikira lil bashar ita kuma wutawa da kuka ji an hadi ba dan ku yi izgili aka hadi ba gargadi ne ake mu wa ma hiya illa zikira lil bashar wuta gargadi ne ga mutane gargadi ne ga ɗan adam gargadi ne da duk wanda yake saba wa Allah gargadi ne duk wanda ya kafirce ko kuma kun kafirce mushrikai kenan ake wa wannan khitaba kenan wa ma hiya illa zikira lil bashar wuta da ake bayani akan ta gargadi ne fadakarwa ne wanda kenan shine karshen bayani akan alaiha 19 da kuma bayanin da aka yi akan ta insha Allah na'am
kalla wal qamar wal layli id adbar والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر نعم الله مدعوكين سركي سيتيغا بدا بياني أكام وتر lalle an yi wa'azi ya kai wa'azi to yanzu kuma za a yi rantsuwa don a bayyana dan adam mecece wuta Allah maɗauki sarki ce kalla su bar wannan tunanin da suke iskili suna ganin wuta ba wani abu ce ba ko kuma adadin mala'iku da aka haɗu ba wani abu ne ba sabar wannan tunanin kenan ya zamto kalla harfu rad'i ko kuma kalla haqqan wal qamar ina rantsuwa da wata kenan ko kalla rad'i ne ake musu sai kuma rantsuwa ta zo ko kuma kalla ta zamto da ma'ana haqqan sai rantsuwa ta zo kenan haqqan tabbas ina rantsuwa da wata ko kuma kalla to ku saurara ku wal qamar ina muku rantsuwa da wata Allah mu sarki ya rantsuwa da wata saboda muhimmanci shi za ka san lokaci sannan kuma hallo ga haske da yake da ga shirya da mutane da yake hanyoyi da sauransu kalla wal kamar allah maɗauki sarki ya ce tabbas ina rantsuwa da wata wallaili iz adbar da kuma wani dare a yayin da ya juya baya kenan lokacin da mai yake suna alfijir ya keto daga alfijir ya keto dare ya fara juya baya kenan harkon asbahi ko je rantsuwa da harkon asbahi wallahi iz adbar ina rantsuwa da dare yayin da ya juya kenan bayan keto alfijir harkon asbahi yayin da ya juya ya tahida duhun shi haske na rana ya fara zawa da wuni ya fara zawa wasubhi iz asfar kuma hallo ina rantsuwa da asbahi a yayin da ya bayyana da hasken shi kaga mai yake wasu a ƙarshe-ƙarshen asibahi an yi rantsuwa da farkon asibahi yayin da dare ya juya da duhun shi ko an yi rantsuwa kuma hallo da ƙarshen asbahi a yayin da ta bayyana da haske na shekin rana tunan allah maɗauki sarki ya yi rantsuwa da wa'annan ababen guda uku ba don kuma ba saboda ya nuna mana mahimmancinsu kuma allah na da dama ya rantsuwa da komai da ya so daga cikin halittun shi amma bayan allah bai halitta ba su halitta su yi rantsuwa da wani abu sai da allah maɗauki sarki shi kaɗai allah maɗauki sarki ya ce kalla wal kamar Allah ya ce tabbas ina rantsuwa da wata wallahi idan adbar kuma ina rantsuwa da dare a yayin da ya juya da duhun shi kenan bayan keto alfijir ko wasubhi idan asbar kuma Allah ma'auki sarki ce ina rantsuwa da asbahi a yayin da ta bayyana da haskenta lokacin da ta bayyana da haskenta haskenta ya fantso hasken rana wuni ya fara shigowa akan me aka yi rantsuwa mun ga alkasam ko abinda almuqsamu bihi abinda aka yi rantsuwa da shi ko sannan kuma hallo almuqsim wanda ya rantsuwan Allah madaukakin sarki da ko to jawabul qasam ko kuma almuqsam alayhi abinda aka yi rantsuwa akan shi shine kan wutar da muke bayani akan ta Allah madaukakin sarki ce innaha lalle wannan wutar la ihdal kubar ɗaya ne daga cikin manyan musibi innaha la'idal kubar lalle wuta ɗaya ne daga cikin manyan musibun da ba a iya tunaninsu subhanallah Allah ma'auke sarki ce inna ha da ihdal kubar lalle wuta jahannama ɗaya ne daga cikin manyan musibu ihdal kubar nan malamai suke cewa da akwai hazf ai inna ha la ihda al masa'ib al kibar ɗaya ne daga cikin manyan musibu ne masu girma wuta kenan duk wata musiba da ka sani bayan wuta ce bayan azaba wuta ce daidai da akwai wasu musibu amma ita ɗaya ce daga cikin manyan musibu Allah kiyaye inna hada ihdal kubar lalle wutar jahannama ɗaya ne daga cikin manyan musibu da bala'i'ika musamman game da wanda suka karyata da alkur'ani Allah kiyaye Allah karaba mu ne sai Allah maɗaukin sarki ce naziran lil bashar ita dai wannan wutar gargaɗi ne da mutane gargaɗi ce kaga a can an riga an bayyana wa mahiyar illa zikira lil bashar waɗi ne gargaɗi ne ga mutane kuma hannu zama an ƙara aka dawa naziran lil bashar ita wuta dai gargaɗi ce ga mutane gargaɗi ce ana muku gargaɗi kuma sunanta ku yi imani wa'inda Allah ya shirar daga cikin sun musulunta kafirai musu ya kai na baka wa'inda kuma Allah ya nuface su da su tabbata akan haka sun tabbata aka azabtar da su aka kashe wasu a yakin badar aka kashe wasu a sauran yaƙika wasu kuma suka mutu suka dawo mashir to haka kowane kafirai da kowane mushrikai gargadi ne ake musu Allah ke naziran lil bashar lalle wuta gargadi ce ga dukkan mutane liman sha dan haka wa'azi ya kai wa'azi liman sha aminkum an ya taqaddama wanda ya so daga cikin ku to ya gabatu da ayyuka na gari na kwarai an ya taqaddama ya gabatu da ayyuka na gari na kwarai aw ya ta'akhkhar ko kuma ya jinkirtu da ayyuka mummuna ya rage a gare ka an maka wa'azi in ka so ka shiga aljanna to ya zamto abin da zai kai ka zuwa ga aljanna wa ayyuka ne na gari na kwarai biyayya ga Allah ɗauke sarki in ko ka so ka jinkirta ya zamto makomar ka wuta subhanallah shine ayyuka mummuna to ya rage a gare ka an maka wa'azi an faɗakar da kai liman sha aminku wanda ya so daga cikin ku ya zamto yana daga cikin bayan Allah na gari na kwarai an yi takaddama ya gabatu ya zamto yana daga cikin bayan Allah na gari na kwarai to ya aiki na gari na kwarai au ya ta'akhkhar ko kuma mutum ya so ya jinkirtu ya zamto yana daga cikin an wuta shine ayyuka mummuna sabawa Allah karita da Qur'ani shine saboda Allah ke liman sha minkum an yataqaddama duk wanda ya so daga cikin ku ya gabatu da ayyuka na gari na kwarai to ya aikata au ya ta'akhkhar ko kuma wanda ya so ya jinkirta to ya jinkirta to ya yi aiki wanda yake mummuna kenan zaɓi ya rage a gare ka shi ne malamai suka ce wannan aya tana daidai da aya da Allah maɗauki sarki yake cewa wa qul al haqqu min rabbikum faman sha'a فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر malamai suka ce wannan aya tana daidai da aya da Allah maɗauki sarki yake cewa ku haɗi gaskiya daga gurin ubangijinku ga wa'azi an yi to wanda ya so faman sha a fali wanda ya so ya yi imani ya yi imani ya shiga aljanna wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya zama kafiri to ya zama kafiri kuma ba aikin ka bane ba ne ke tabbatar da kai akan shari'a dole he ka nemi ne yake suna ka roƙa daga gurin Allah shari'a Allah taimaka kenan shine Allah mai ɗauke suke wanda haka tafaddal Allah كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين na'am Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bayani ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina ku tsaurara ku ji kowace rai da abin da ta yi na aiki rahinatun mahbusatun za a rike ta mummunan aikin da ta yi za a rike ta da shi kullu nafsin kowace rai bima kasabat da abin da ta tsororta ta aikata na aiki mummuna rahinatun za a rike ta a azabtar da ita a wutar jahannama Allah ka sa bamba cikin wa'inda za su kasance a cikin wannan Allah maɗauki sarki ce kullu nafsin kowace rai bima kasabat da abin da ta aikata na aiki mummuna rahinatun za a rike ta malamai suka ce ai mahbusatun bi amaliha marhunatun inda Allah za a rike ta za a azabtar da ita har sai an mata hukuma an mata hisabi an azabtar da ita amma ya Allah ya yi tokaci ya ce da akwai rayukan da kuma su kuma za a sanya su aljanna aikinsu mummuna bai ya rike su saboda aikin kyakkyawa ya yi yawa wala Allah ma ba su da aikin mummuna ya kaɗan wala Allah aikin aikin kyakkyawa ya yi ayyukansu mummuna yawa ya lama ukai sarki ce illa ashabul yamin sai wanda aka ba su littafin su a hannun dama Allah sanya mu cikin wanda za a ba mu ayyukan mu a hannun dama illa ashabul yamin sai wanda aka ba su ayyukan a hannun dama su wannan aikin su mummuna Allah ya gafarta musu an sa su aljanna Allah taimaka su wanda aka ba su ayyuka Allah ma'auki suke ce illa ashabul yamin wanda aka ba su ayyuka littafin ayyukan su a hannun dama fi jannati yatasalu za a sanya su aljanna in suka shiga aljanna za su samu duk wata ni'ima da kake tunani har ma za su dinga tattauna su dinga cewa wai waɗanda suka karyata waɗanda suka kafirce ma Allah ina makoma su take fi jannatin a cikin aljanna ya ta sa'aluna suke tambayar junan su ya juna anil mujrimi suke tambaya ina mujrimai ina kafirai ina wanda suka karyata ina mushrikai ya ce musu shi kuna so ku gani kawai da aka bayyana a cikin Allah maɗauki sarki ya bayyana a cikin surat safat fa aqbala ba'dhum ala ba'd فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في لا أهلنا لا فأقبل بعضهم مشفقين على بعض يتساءلون قال قائل منهم قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين Allah maɗaukakin sarki a nan ya fassala wannan fi jannati ya tasa'alun ya fassala ta a cikin suratul safat Allah maɗaukakin sarki ke cewa fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasa'alun dan aljanna junan sai juna sai suke tambaya junan sai juna suke tambaya suke cewa ina mujrimai suke ina kafirai suke wanda suka karyata da ran tashar kiyama qala qa'ilun minhum inni kana li qarin ɗaya daga cikin aljanna yake cewa da ina da wani aboki a duniya ya kula a innaka da min wasadaƙi yana kafir cewa Allah yana cewa shin kai ka yi imani da alƙur'ani ka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har da yake cewa a idza mitna wa kunna turaban wa idza man aina la madinun da yake cewa in mun mutu mun riddige mun zama ƙasa za a tada mu a yi mana sakamakon na tashin alƙiyama he a ce musu hal antum mutalib a ce a yan aljanna hal antum mutalib shin kuna so ku ga yan wuta ina suke yaya suke fattala shi wannan wanda ya ce yana da wani aboki ga abin da yake cewa fattala a fara'ahu fi sawa'il jami da ya duba sai ya gan shi a tsakiyar wuta jahannama da suke cewa za a yi musu kamar tele su dinga kallon yan wuta jahannama kuma in suka wata magana yan wuta jahannama suna ji kaga wannan yake nuna maka bidiyo call bidiyo a fil bidiyo da ake yi a al-ittisal al-mar'i da larabci a fil bidiyo da ake yi alkur'ani ya tsawar imkaniyar yin haka alkur'ani ya tsawar imkaniyar yin haka wadda a fil bidiyo da ake yi za a yi musu a fil bidiyo suna ji yan wuta suna ji kuma yan aljina suna amsa musu suna mai damu he dinga ta fattala a fara'ahu fi sawal jahim da ya duba sai ya ga abokin nan nashi da yake kareta da ranar tashar kiyama a tsakiyar wutar jahannama ya ce tallahi in kunta da tadir wallahi ka so ka halaka ne da na gaskata kada ka halaka falola da imata rabbi da kuntu min muhadari in ba da ni'imar Allah ba da ni ma ina cikin nan alhamdulillah da Allah ya kare da haka mu roƙi ni'imar Allah Allah ya kare mu daga wutar jahannam Allah ya maka Allah ya alkhairi sai mu dawo kan ayat da muke ciki fi jannatin yatasaalun a cikin aljannu jannatin ba aljanna ɗaya ba kaga aljanna ce da yawa za a ba wa mummune ya ta sa'aluna suna tambayar junan su ya juna a anil mujrimin akan mabannata wanda suka kafa cewa Allah wanda suka karyata da imani ha he daga cikin tambayar da za su musu kaga asafat mun ga tambayar wanda yake karyata da tashar kiyama to kuma daga cikin tambayar da za a yi wa wasu ma salaka kun fi saqar me ya sanya ku wannan cikin wannan wutar ta jahannama mai suna saqar me ya sanya ku cikin wannan wutar mai kuna wadda ake ce mata sakar me ya sanya ku cikin wuta ga amsa da su bada qalu lam nakum minal musallin babban laifin su da hari wallahi ban masalla dan haka samari wallahi ake matasa a kiyaye wanda ba su sallah a kiyaye mata wanda ba su sallah a kiyaye daga cikin amsa da su bada lam nakum minal musallin ban ma cikin masu yin sallah ban ma yin sallah kinan walam nakum nut'imul miskin kuma ban ma ciyar da miskinai da matalauta da mabukata malamai suke cewa an yi ishara ne akan ciyar da miskinai da mabukata basta ba da zakka kuma lo basta ciyar da miskinai da mabukata basta yin sadaka basta yin aikin alkhairi kaga ba su bautawa ba ubangijinsu sallah kuma hallo ba su kyautatawa ba bayan allah kuma hallo laihi na uku sababi na uku allah ma'auki sarki ce ya suka ce wa kunna na hudu ma alkha'idin mun kasance muna rafkawa duk inda maɓannata suka rafka duk inda maɓannata suka shiga a wajen hira ce a wajen aiki mu ma muna shiga duk wani lagau duk wani yayashashen magana muna shiga in yan orkes suka zo muna ciki in yan film ne suka zo muna ciki in yan waƙe-waƙe ne suka zo muna ciki in bokaye suka zo muna tare da su in yan siyasa suka zo duk hirar da aka waɗi muna tare duk labarin da aka waɗi muna bi kenan na hudu ma alkha'idin duk wani yashashen magana duk wani abin da bai da amfani muna kwadawa ba hakike ne subhanallah wa kunna na hudu ma alkha'idin mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa a wajen aiki mummuna da wajen kuma hallo magana mummuna shi yasa manzo Allah sai muke cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani yana daga cikin kyakkyawan musuluncin mutum musuluncin mutum ya zamto kyakkyawa duk wani abin da bai da amfani ya bar shi na magana ne kaka je ka kutsa duk abin da ka ji ana haɗi kai ma ka ɗauka kana haɗi kaga za ka ɗauki wannan shi ba Allah ke sannan kuma hallo me yake suna na aiki ma na aikatawa kada duk abin da ka ji ana haɗi ko ana aikata ka je ka aikata kenan yana daga cikin musulunci mutum kuma yana daga cikin sifofi na ibadun rahman Allah maɗaukin sai ya safa su a cikin suratul fuqan wallazina la yashhaduna zura wallazina la yashhaduna zura wa idha marru billahi marru kirama sune wa'inda ba sa hadartar gurin zur gurin ƙarya gurin da ake kiran ƙarya sannan kuma wa iza marru bil lagwi marru kirama in suka wuce da gurin da ake lagwu yashashshen aiki ko magana suna hucewa masu karamci ba su daukan zunubi inda za su zo hucewa guri ana orkes ko ana kaɗe kaɗe ko ana waye ko ana bandiri kallon shi ma ba su yi in za su huce guri ana lido ko kallon shi ma ba su yi Allah taimaka wa iza marru bil lagwi marru kirama sai mu dawo kan wa kunna nakhudu ma al-khayr suka ce mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa a cikin magana ta ƙarya da aikin mummuna wa kunna nukazzifa ta hudu kenan wa kunna nukazzibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna ƙaryatawa da ranar sakamako laihi na ƙarshe bayan shi sallah bayan shi barin ba da zakka da taimako sai kuma mai yake suna kutsa cikin masu kutsawa a cikin magana mummuna wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna karyatawa da ranar sakamako malamai suke cewa usulu dukhuli jahannama arba'a usulu dukhuli jahannama arba'a tushe na shiga wata jahannama guda hudu ne su ne wanda aka bayyana na abu na fari wanda aka faɗi barin sallah ko ha lam nakum minal musallin abu nabi wanda aka faɗi rishin bada zakka da rishin taimakawa mabukata shine walam nakum nut'imul miskin ko abu na uku da aka faɗi shine kutsawa cikin yashashshiyan magana ko yashashshan aiki wa kunna nakhudu ma al ko abu na hudu wa kunna nukazzibu yawmiddin kafirci da karyatawa da ranar sakamako wannan sune tushen da yake sa mutum wutar jahannama malamai suka ce kishiyarsu kuma hallo sune usulu da hulul aljanna kishiyarsu su ne tushen da ake yake saka aljanna Allah ɗauke sarki ya bayyana su a farkon suratul mu'minun qad aflaha almu'minun bismillahir rahmanir rahim qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم zakati fa'ilun malamai suka ce tushen da zai sa ka aljanna tushishikan da suke sa mutum aljanna guda hudu ya kishe wa'inda aka wadi a nan gurin na fari qad aflaha almu'minun imani kishiyar wa kunna nukazzibu bi yawmiddin wadih na biyu shine kiyaye sallah kishiyar lam nakum minal musallin wallazina hum fi salatihim khashi'un kiyaye sallah bal ma karewa kiyayewa hada khushu'i cikakke suke na biyu shine na uku afwan yawa na uku shine barin duk wata yashashiyar magana da yashashen aiki shine wanda zai zama anil lagwi ma'uridu wa'anda suke barin duk wata yashashiyar magana ko yashashen aiki su da bijirce mishi ba sa yi shi kaga sa kishiyar wa kunna na hudu ma alkhairi sai na hudu na karshen shine wallazina hum lil zakati fa'ilun wa'anda suke bada zakka kenan kaga bada zakka da taimakawa mutane kishiyar da yake da suna walam na kuna ta'imul muske ban ma ciyar da muske ne malamai suka ce tushen da yake sa mutum jahannama su hudu ne waɗanda muka gani a wannan surar da muke fassara tushen da suke sa mutum aljanna kishiyarsu waɗanda aka bayyana a harkon suratul mu'minin wanda Allah rama ya karanto mana yanzu muka yi mu kara masu Allah sa mu cika tushen da zai kai mu gidan aljanna duk abin da bai kai zuwa ga wuta Allah kiyaye mu to wannan laihikan da aka zano suke yi ma salakakum fi sakar qalu lam nakum minal musallin ban ma sallah wa lam nakun nut'imul miskin ban ma ciyar da miskinai a wa kunna nakhudu ma al mun kasance muna kutsawa duk wata mummunar magana ko kuma mummunan aiki tare da masu kutsawa sannan kuma hallo kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna karyata da ranar sakamako wannan ayyukan da aka zano inda sun tuba da Allah ya gafarta musu ba su tuba ba suka ce hatta a tanar yaƙin han mutuwa ta zo mana muka mutu akan wannan layi shi yasa a hirɗinka ka mutu baka yin sallah a hirɗinka ka mutu baka ba da zakka baka taimaka mutane a hirɗinka ka mutu duk wata magana duk wani aiki ya shashe kana kutsawa daman ba a maka ma magana wanda ya karyata da wanda ya kafircewa Allah hatta a tani da yaƙin har sai da yaƙini ya zo mana ita ce mutuwa wanda Allah maɗauki sarki a wata aya bai cewa lalle mutuwa ita ce yaƙini wa abudu rabbaka wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allah maɗauki sarki ce ka bauta ma ubangijinka har sai yaƙini ya zo maka mutuwa kenan kenan abin da ake so kai kai ta bauta Allah har sai mutuwa ta zo ma su kuma yi suka saba suke yin wa'annan ababen wanda kishiyar bautawa Allah maɗaukin sarki ne Allah kiyaye to he Allah ya ce wa'annan wanda suke wannan ɓaramɓarama suke cikin wata jahannama kada ka yi tunani ceton mai ceto zai amfane su ha sai Allah ya ce fa matan fa'ahum shafa'atu shafi'i ceton mai ceto bayya taimaka musu babu wani annabi da zai cece su babu wani mala'ika da zai cece su babu wani mumini da zai cece su alkur'ani baya cecen su Allah ma baya cecen su subhanallah baran baran wallahi da suka yawuce yaka daga cikin da kafirci to ina wanda suke zuwa suke karanta falsafa suke bata addininsu da aqidarsu Allah kiyaye ina wanda suke zuwa suke bokanci da sihiri ina wanda suke zuwa suke suke yin ayyuka mummuna wa'inda wannan su ne tushen da suke samu ta jahannama Allah a kiyaye Allah kiyaye idan kaga Allah ma'auki sarki ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto bayya amfana su daman bayani ya riga ya gabata a littafai da dama na aqida cewa ceto baya yiwuwa sai ga da sharuɗa guda biyu sharaɗi na hari Allah ya yarda da wanda za a ceta Allah kuma baya yarda da kafiri ko sannan kuma hallohe Allah ya bada izini ya yarda da wanda aka ceta malamai suka ce Allah baya yarda da wanda bai da tauhidi bai da imani na garna kwarai sannan kuma hallo Allah ya ba da izini to da wanda yake to su kuma wannan Allah bai yarda da su ba saboda daman bai yarda da su ba basu da aqida basu da tauhidi shi yasa fa matan fa um shafa'atu shafi'in ceton mai ceto ba shi amfani su Allah ke Allah sai albarka da alkhairi akan abin da muka gani da alamun sura yau bata yi da su ba insha Allah za mu bari mu kwana mu ga insha Allah gobe da kuma haɗin da za a yi Allah taimaka Allah sai alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sai alkhairi mai zanen sa tuma abinda muka kuskura Allah za farta mana insha Allah inda akwai tambayoyi suna iya gabata da izinin Allah tabaraka wa ta'ala kai a hankali waccan waya na
assalamu alaikum warahmatullah malam mai tambaya na farko yake cewa malam muna buƙatar ƙarin bayani akan tahiyatul masjid shin wajibi ne na ga wasu idan sun shigo suna zama ne kawai
na tahiyatul masjid wanda ake ce mata raka'a guda biyu wanda ake yi domin gaida Allah maɗaukin sarki ubangijin masallaci wanda ake so ka buɗe da ita in ka shigo masallaci wanda ake ce mata gaisuwan masallaci ko tahiyatul masjid sunna ce ba wajibi bace ba shi yayi karfin dalili sunna ce ba wajibi bace ba nafila ce ba wajibi bace ba sallolin da suke wajibi sanannu ne sune salloli guda biyar wadah da akan wutiri a hanafiya sun ce wajibi ne wadda wutiri amma kuma shi ma abin da ya karin dali ba wajibi ba sunna ce mu'akkada ita ma dai tahiyatul masjid sunna ce mu'akkada ana so ka kiyaye in ka barta bakka da zunubi wadda idan ka zo masallaci ana so ya zamto abin da zaka fara yi ya zamto shi ne yin sallah raka'awoyin nan guda biyu wadda wannan sunna ce ta masallaci sunna ce mu'akkada ake so ka kiyaye kenan lokacin da ka zo masallaci ka shigo masallaci ya zamto da uzurin da zai hana ka yin ta ba laifi bane ka zauna ko da baka yi ta ba ba a so ka zauna baka yi ta ba sai da suna mu'akkada ko amma ka shigo masallaci sai ya zamto da akwai uzurin da zai hana ka yin ta to ba laifi ka zauna ma'ana shi ka shigo masallaci ka ga ladadi ya tashi zai kama mikro ya fara kiran sallah ba dole bai ka tsaya tsaye sai ka zauna haka da ko zurin da hana ka yadda da makamanta haka kinan wannan shine bayani kenan sunna ce muakkada wani zai iya cewa manzo da ya umarni akan haka wani lokaci yana khutba ya ta wani sahabi da yazo ya zauna bai yi ba ya tashi ya ce tashi ka yake da ita malamai suka ce wannan manzo Allah sai ya yi haka ne din ya koyar da muhimmancin ta amma ba dan tana wajibi wannan shine dai mas'alar da wannan ra'ayin da yake raje tabbatacce wanda dukkanin dalilai suke karfafa suke nan ba wajiba ce ba waza Allah ce maka sunna ce muakkada waza
na malam mai tambaya na biyu yake cewa kuma afuwan ƙarin bayani ɗan abin da ko da a lokacin da ake hani akan yin sallah an sharanta ma kana iya yi domin sallah ce zawatul asbab ko da bayan lasa ka shigo masallaci kana iya yin ta an sharanta ma lokacin hani ma kana iya yin ta saboda me yasa ita ta sha bambam da salloli yadda suke mutlaka abinda aka hana ka shar'a ka yi sallah wadda take mutlaka wadda bata da sauri Allah ya taimaka na'am
tambaya na biyu yake cewa assalamu alaikum Alaikum.
malam ni ne na samu kuɗi sai na yi bukatu na da su a wajen abin da ya shafi buɗe baki na azumi shin malam azumi na zai iya samun nakasu ko kuwa kudin da ya samu aiki yayi ya same su ko kuma tsinta Kuɗin ne tsintuwa ne a kudin tsintuwa a almihim kudi in ka tsince su zaka yi sanar zaka sanar zaka yi cigiya wadah ya kai har kai cigiya har lokacin da mutum eh, haddin da malamai suke hudu shine shekara daya kai cigiya har yadda baka samu ba mai shi to abinda za ka yi shine ko ka ajiye su ko kuma ka yi amfani da su in mai su ya zo ka maida mashi kudin shi ya zamto kamar ramce ko kuma ka yi sadaka da su da niyyar allah kai wa mai su ladan an baka same shi ba kenan kaga ka huta ka yi mishi sadaka ko in ko ya dawo ka same shi sai ka bashi kudin shi wadda to kenan ka kai a ranar ka same su a ranar ka je kai bude baki da su da akwai matsala ka saba wa shari'a na Allah kiyaye eh a dan kadan ba shi yasa da ka gansu gwanda ka gwanda mutum ya dauka ya kai da a kasashen da suka ci gaba da akwai da akwai wani tsari da ake al'amana da akwai lajina wata kungiya da aikin su kawai amanoni in ka samu kudin tsinta kasance kudi ko wani abu ha dan ka je kai saka kanka musiba kawai ga akwai hukuma da take lura da hada wannan amanoni mutum ma in ya yadda wani abu gurin su zai je ya tambaya to kenan kaga wannan hali ne mai sauki to amma a nan mu ba mu da amana an ka dauka ka kai wa wani ka dauka ka kai mishi tingire a ga da akwai matsala kenan kai in ka ga kuɗi to ga abin da ya tabbata a kanka Allah ya taimaka Allah ya sa maka na na'am in ba ubar bane ka samu ba eh in ba ubar bane ka samu ba ba unguwa ba in ka ba ubar bane da kai a ba na'am in ba unguwar da kake ba sai ka je ka samu wanda ka san kayar da su su eh, su tabbatar da abin da ya tabbata a ciki ko kuma ka yi cigiya bakin gwargwado shi yasa in kaga tsuntuwa wallahi in Allah ya gwada ma tsuntuwa fa jarabta kace Allah ya yi na wallahi ba sadaka bace ba ba ganima bace ba ba ba ni'ima bace wallahi jaraba ce Allah ya maka na kaga wani abu ka tsinta salula ce kuɗi ne menene wallahi jaraba ce Allah ya maka imanin ka ne za a gwada wani ka je ya ce haba an ci kuɗin kwace ma bar san Allah ke Allah ka raba mu Allah ke subhanallah na'am na malam mai tambaya na gaba yake cewa malam a yayin da aka saka mutumin da ya aikata ayyuka na banza cikin kabari an ce macizai da kunamu suna tarra shi shin malam ana bayan an maido masa ransa ne suke tarra shi ko kuwa a macen da yake ne suke tarro shi na'am idan haka ne eh, malam ya mutum zai yi domin ya kare kansa da irin wannan azabar da a samu dai da ake faɗi duka na wuta na cikin kabari dukan su tabbatattu ne tabbas da akwai su rambawa yana tare da shi tabbas kuma mafi yawan malamai suna ganin cewa ruhin shi yana tare da shi tunda ba gangan jikin bace ba ka iya za a azabta da shi baitin an kai ruhin gurin Allah kuma ana maido shi a jikin shi ba hukuma yana da rai ba ruhin din ya ɗanɗana azaba su kuma na ganin cewa da ruhin na ta na can sama na mumuni na kafiri kuma yana cikin wuta gangan jikin za a azabta kuma yana ci wadda almihin maganganu ne da ya gasu nan mahamakon kai me ya saura a gare ka kai imani ka amfani da gargaɗin da ake wani kaza yana sababa azaba kabari kaza yana sababa azaba kabari kaza yana sababa azaba kabari to gashi nan wadda ka yi amfani da wannan gargadin kabari duk abin da kaji an ce na sababa azaba kabari ka yi amfani da wannan gargadin kabari wannan shine kenan a yanda zai yanda mutum zai iya kare kanshi daga azaba kabari shine zuwa makaranta da bi- biye gurin karatu da duk wani abin da kaji an ce na sababa azaba kabari na sababa hushin Allah duk wani abin da kaji an ce haramu ne ka bar shi abin da yake wajibi a kanka aka umarce ka ka yi shi wannan shine kiyaye shari'a shine ke tabbatar da haka Allah ya taimaka
na malam sai mai tambaya na ƙarshe yake cewa malam ya halatta idan liman yana karatu na dinga bin sa
mutum in liman yana karatu za ka dinga bin shi a zuciya ba a baki ba ma ba wannan kinan a cikin sallah ko kinan in liman na karatu za ka bi shi a zuci amma ba za ka bi shi ba a baki in ka bi shi a zuci ka haƙaƙa alistima wai za ku ne alƙur'ani fastami'u lahu in ana karanta alƙur'ani ku saurara to idan ka ana karanta alƙur'ani ku saurara sauraro na karatun alƙur'ani bi da zuciyarka kenan kenan ba laifi bane ba lokacin da ake karanta alƙur'ani ka dinga bi kana sauraro a zuciyarka amma ba a baki ba ba a bi a baki saboda ba a karatu biyu a lokaci ɗaya sai in domin ka koyarwa ne malami a makaranta za a ga sa yara ana ce karantawa a tare alkur'ani wannan domin karanta domin koyarwa ba laifi ba ne ba amma domin ibada ba ya halatta ba a yi karatu biyu a lokaci da shi ne ka'ida shakiyya da malamai suke faɗi shi ne ya juzo fi ta'allum ma la ya juzo fi ta'allum a wajen karan a wajen koya ya halitta abinda ba ya halitta ba a wajen ibada wadda kina wannan shi ne dai eh, bayani mutum zai bi liman a zuci ya dinga bibiyar liman a zuci amma ba a baki ba a baki ba abin liman ba a karanta tare da liman a a sallah ko ba laifi bane ba ma mutum in yana so dai ya ƙara taimaka mishi wajen tafshin alkur'ani ya dinga ɗaukan mushaf ɗin shi alkur'ani yana bibiya a zuciyar shi yana kallo ba laifi bane ba wannan ma hanya ce mai sauki wanda za ta taimaka mutum wajen sanin alkur'ani kana da musafanka ka dinga bibiya amma ba ka bayyana a baki wannan hanya ce mai sauki mutum ya yi ƙoƙarin iltizami za ya samu sauki da albarka dama mafi fadalan lokacin da alkur'ani yake zamnawa a zuciyar bawa mafi fadalan lokaci shine a lokacin da kake cikin sallah duk wanda ya jarraba kiyaman laili da alkur'ani duk wanda ya jaraba karatun alkur'ani a cikin sallar zai zai ga maka cewa babu lokacin da tilawa shi ta yi zama ya yi gane alkur'ani ya yi fahimta alkur'ani sama da lokacin sallar Allah taimaka Allah shi alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sana cikin mai zama hasata ba abinda muka yi da kuskure Allah gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk